أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه جماعة السوراري masu jinmu da sauraronmu gaba ɗaya muna muku sallama irin ta addinin musulunci mu'assasatu anwari ɗariƙati tijaniya fi karatil afirkiya take gabatar muku da shiri wanda yake kai tsaye wanda yake kuma wannan shiri na musamman ne wanda ya taso urgently wanda insha Allahu za mu gabatar da shi a wannan dare mai albarka yau kuma insha Allahu muna ashirin ga watan goma 2018 insha Allahu ta'ala za mu gabatar da wannan karatu tare da manya-manyan baki wanda muke tare da su a kuma wannan sautul faida a wannan studio insha Allahu ta'ala babban malami da muke tare da shi Shehu Abdul Fatih Yassani Tijani da kuma Shehu Aminu da kuma ni mai gabatarwa Malam Muhammadul Hadi insha Allahu ta'ala abinda ba za ku kasa ji ba akwai wata mukabala da wannan wanda ake ce masa Abdul Jabbar wato wanda yake ɗan Tamore wanda yake Kano wanda yake so gabar da yamma kudu da arewa sai ya ɓata wa Shehu Ibrahim tafiya saboda ƙiyayya da take tare da shi saboda haka muka ga cewa dole ne mu tsaya kai tsaye a in ba ku manta ba shekara biyu ko shekara ɗaya da wani abu da suka gabata ya tura yara yara yara ba adadi wanda suke zuwa don su ɓata wa shehu Ibrahim suna sannan kuma su kawo su maganganu na shubuha wanda zai je musu training to alhamdulillah wannan mu'assasa ta tashi ta yi tackling din wannan matsala gaba ɗayanta ta yi maganinta har alhamdulillah cikin natijan da muka samu akwai ɗaya daga cikinsu wanda ya yi bara'a da shi kuma ya fahimci abin da muka yi wanda ke da suna mas'ud wanda alhamdulillahi yawwa da yawansu kuma ma sun bar shi ma gabaki ɗaya saboda wannan da'awa ta mu'assasa wanda muke son mu wayarwa mu tijjanawa da kuma in ƙadiriya na gaskiya wanda suke riƙe da ƙadiriya na gaskiya wanda kuma suke so a bi hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sufaye saboda haka muka ga cewa lallai ne yau daren nan insha Allahu ta'ala wanda wani mutum a cikin yaransa wanda shi Abdul Jabbar ya turo wato wanda ake ce masa mai dubun mai dubun tsiya wanda yake magana akan cewa wanda ya magana da wani wanda ba mu san waye ba amma sun kama baitotin Shehu Ibrahim a ciki ya zazzagi Shehu Ibrahim ya fafaɗi maganganu to abinda zai samu assasa za ta yi magana akai saboda akwai abubuwa da aka taɓo wanda mun daɗe dama mutanenmu suna buƙatan a karantar da su akan wannan wato baitoci na Shehu Ibrahim wanda suke kaman falau sawwaru ne fil haqiqati da kuma falim la fa'ainul yawma ainu Muhammadin da kuma wa man yuhibbuni wa man yarani da sauran dai baitoci wanda insha Allah ta'ala da daren nan za a warware su insha Allah ta'ala malamin da zai gabatar da wannan abu insha Allah ta'ala shine Sheikh Abdul Fatah Asani akar makalla barka da zuwa.
Alan wasalan siyolari, alan wasalan.
Masha Allah. Sannan kuma muna tare da shugaban studio na Sautul Faida a Tijaniya Malam Aminu barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Sauran da sauran jama'a da ni kuma ni mai gabatarwa Malam Muhammadu Hadi muna muku fatan alkhairi. Akar makalla kar mu cika ka da bayanai. Insha Allah ta'ala za mu baka ragama saboda wannan abun da wannan yaro yayi. da kuma shirmen da ya buga da shi mai gidansa da ya sa shi, muna so a sa su a hanya a seta su, a nuna musu yadda al'amura suke na harkan ɗariƙa idan za su yi izala su je su yi izala, in kuma za su yi ɗariƙa to su tabbatar da menene ɗariƙa suna da buƙatar su son menene. Sannan da maganganun sufayen nan da muke tafiya a kai, wanda kuma kullum muna gaya musu cewa lallai fa ɗariƙa ba ƙarya ba ce, sufanci ba ƙarya ba ne. to akar makalla akwai baitoci da ya rinka jawa yana batawa da sauransu dai amma zan mika maka abu kai tsaye saboda mu fara da baitin farko wanda yi magana a kansa insha Allah ta'ala za mu mika maka abun magana saboda ka fara bayani assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه Sholadi barka da wannan gabatarwa sannan Shu Muhammadu Lamin Alan Masalan da sauran yan uwa wanda su Shola Hadi ka dai musu sallama amma baka ba wa kowa daman yayi magana ba saboda a gurin ba zai yi abin nan ba ba za a ce kowa yi magana ba alhamdulillah to abin da yake akwai Shola Hadi kamar yadda ka dogon karatu ne wanda za mu yi shi a takaice wanda ya taso ne cikin gaggawa kuma shi wanda yaron da aka turo ya karatun mu bai kai mu kula shi ba saboda gaskiya bai da karatun da za a kula shi shiririta ne kawai ya sani alal aƙalli mun sani kawai abin da muka sani kada fiyano ne aikinsa eh kada fiyano ne aikinsa da yin da dan abubuwan dai sauransu da kada kaɗe to in an je ta wannan bangaren sa ce in yace zai yi muƙabala da mu a gurin kila zai iya ƙure mu ko in yace zai yi kaza to abin da ya faru shi da aka je sai suka je suka samu wani dan uwa batijjani wanda suka zauna da shi wanda hakikatan in mutum ya ji abin da insafi ya riga ya san in Allah ya yarda zai ji wancan kawai ya fi saboda wannan kuri da cika baki irin na malamin su kuma gashi bakin jahili bai san komai ba bakin jahili ni a cikin yaran da shi shehu ɗan tamore yake turowa ban taɓa ganin jaki irin wannan wanda baƙi ma bai iya ja ba kuma ga kurin tsiya irin wannan to ba laifi alayalin ba dan wai ya kai ba dan bai kai a kula shi ba amma shubu har da ya yada irin wannan to dole a yi mata magani sannan kuma muna ba da shawara wasu yan uwanmu tijjaniya tijjanawa kamar shi shi malamin da ya zauna da shi gaskiya kai kokari Allah ya saka ma da alkhairi saboda jahili ne ya wahalar da kai sosai wa al-imam shafi yana cewa ma na za'atu jahilan illa ghalabani yace duk lokacin da nayi munaza'a nayi jayayya da jahili to sai kaga yarin jaye ni wa ma na za'atu aliman illa ghalabtuhu in kuma da malami nayi abin nan to sai kaga shi ni kuma na rinjaye shi to da aka ta imamu shafi'i ne ta faru ya cika shi da surutu da jahilci ka san yadda ya saba rike sifika yana ana kada mai piano yana surutu sai sai ya dauka wannan ma kuma yana hana shi magana ma gaba ɗaya.
yana hana shi magana to alayyali amma dai muna bada shawara wa shi dan uwa irin wannan kar ka dinga zama da irin waɗannan sai kun haddada maudu'i in ma ta kama za ka zauna din kuma ka fahimci jahili ne irin wannan kawai ka sa watsa shi a kwandon shara ka rabu da shi da ba dan kuma yan uwa ma yanda suka nuna cewa ga abin da suke yi ba da sauransu to da lallai lallai ina ganin ko kula shi ba za mu yi ba dan abin kana ji kawai sai ni ina ji sai na yi ta dariya saboda duk nukuda kai duk nukudar da ya ja ya faɗa ko da Hausa ko da Larabci sai ka ji kawai malam ka nade ta kaga kawai zunzurutun jahilci ne a ciki to alayi halin insha Allah na farko abu biyu sholadi ba za mu yi karatu dogon karatu akan abun ba za mu takaita shi in Allah ya so yadda in Allah ya so yarda saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine akwai karatun da muke so zamu yi in Allah ya bamu ya tsara mana rai da tsawon lokaci akan waɗannan nukudodin dalili na ɗaya kenan dalili na biyu ba wai kuma za mu yi karatun saboda wata kungiya ba a yi wa su kanmu yan uwanmu su fahimci me ake nufi da shi dalili na biyu kuma shine akwai littattafai kwaya uku wanda za su kunshi waɗannan abubuwan za su zo bi tafsila a wani littafin za su zo a faɗaɗa wani littafin za su zo a tsoke kamar misali akwai littafi da na insha Allah yana nan ana rubuta shi albarkan manzalla sallallahu alaihi wasallam mai suna wato fakkul alghaz li hadmi shubahatil hammaz wannan littafin yana nan algazu irin wannan magana ta luguzi wanda shehu yayi wanda suke tsorata mutane to za a yi fikkin su sannan domin me li hadmi shubahatil hammaz saboda a ruguza shubahan me ya ɗaga ba a tsakanin mutane da waɗannan abubuwa littafi na farko kenan sannan akwai littafi da muka sa a gaba wanda insha Allah an yi ɗan nisa a cikin sa wato mai suna mir'atu zuwaq fi sharhi mirwaqil ushaq wannan littafi na mir'atu zuwaq an yi shi ne wato ina rubuta shi ne akan wato sharhi ne na wato mimiyar maulana shi Ahmad Tijjani yan mota radiyallahu anhu tunda gurin suke zuwa suke fakewa to wannan littafin yana nan sannan littafi na uku wanda zai jinkirta saboda yana raddantan wani littafi da suka ce zai fito la takhunu fi dinikum wanda malamin su yace zai rubuta akan dariqat tijaniya to mun nada abubuwa da yawa mun rubuta za muna rubuta mai anyabul anyabul qaswara fil raddi ala zumratil fajira shi ma wannan littafin yana nan bi iznillahi amma shi fitowansa ya ta'allaka da fitowan littafin la taghlu amma biyun nan da fakkul algas da miratu zuwaq insha Allah tabaraka wa ta'ala za su suna nan za su fito albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙo Allah Allah ya bamu dama ikon haka to alhamdulillah shi hadi mu shiga kai tsaye shi maganan sufanci kullu abin da muke gaya musu idan ka ce kai sufi ne to dole ka bi ka'idan sufaye idan kuma kai ba sufi ba ne to ka haƙura sufaye su yi magana kai ka je gidansu yana ɗaya daga cikin abin da muka yi sa muka yi wa izala karatun wato sufi sufi sai sufi to alhamdulillahi eh sufanci sai sufi alhamdulillahi ga littafin kafful ikhwan a gurguje nake so in karanta wani shafi a ciki domin idan ka zo za ka yi inkari wa abin da kake ganin shi haramun ne kuma kana son ka kawar da shi to show wato Abdullahi Gondi ya kawo cikin kaful ikwan ya ce ga sharuɗa wanda zai yi don ka yaƙi abu ya ce wa'alam anna al'amra bil ma'rufi wan nahyi anil munkari mahmudani umarni da aiki mai kyau da hani da mummunan aiki mahmudani abubuwa ne wanda ake son su kitaban wa sunnatan alqur'ani da sunnar manzo Allah wa ijma'an da ijma'i lakin bi shuruɗihi sai dai da sharuɗan su ba haka kawai zaka zo ka ce ni ina yakan wannan abin da aqidan da yan faira kake ganin kai a tunaninka kuskure ba ne akwai sharuɗa ya ce ibn rushd ya ce zalika wajibun ala kulli muslimin wato al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wajibun ala kulli muslimin bi salasati shuruɗin da sharuɗa guda uku al awwalu sharadin farko ay yakuna aliman bil ma'rufi wal munkari shi me yin kiran ya zamanto aliman ya san bil ma'rufi abu nagari wal munkari da abin kidin da yake kira sai ka zama ka sani ba ka zamanto jahili fitik irin wannan yaron banda kada mandiri da ganga da abin nan da piano ba abin da ya iya kamar yadda za ku ji yanzu dole sai ka san wannan asani abu na biyu ayya amana min ayyu addi inkaruhu ila munkarin akbaru minhu ya samu amincin cewa inkarin da yake yi wa maganganun bayan Allah nan ba zai jawo shi ya kuma fada cikin wani abin da yake munkar ne babba fiye da wanda yake gani ba kaga kamar yanzu yanda ya jawo garin kana so ka yi wa shehu barayi inkari ka je ka kafirta shi ka kafirta mabiyansu to kaga me amfanin wannan ya jawo ka ka fada cikin babban munkiri fa kafirta al'umman manzo Allah da kafirta shehu islam shehu barayi radiyallahu ta'ala anhu abu na uku yace ayya alama au ayya alama au yaghliba ala zannihi anna inkarahu anna inkarahu al-munkira muzilun lahu ya ji a ransa cewan ya sani fa tabbas ko kuma ya yi ƙarfi a zatansa cewan inkarinsa ɗin nan da yake yi wa wannan abin yana yi ne muzilan lahu don ya kawar da abin. Amma in ka lura wannan su ba damuwansu wai suna yi ba ne hadafinsu, ai tun da har yau mun ɗaga yatsa, mun ce a fito mana da wani abu a littafin Shehu an kasa hadafinsu sukan taɓa Shehu ne saboda su taɓa mabiyansa, kamar yadda shi Abdul Jabbar ya fito da bakinsa ya faɗa, ya ce hadafinsa shine ya taɓa Shehu domin mai mabiyansa su ji zafi da bakinsa ya faɗi wannan muna da kaset to a nan muna faɗa muna shaida mu kaga wannan muna zaune aka zo aka sake wannan yaron nan ya zo yi wa shi balan rashin wannan mutuncin kaga ba mu muka taɓo su ba su suka taɓo mu to dole kuma mu ɗanɗana musu aya a hannunsa mu gasa musu aya ta yadda za su fahimci cewa bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne shobaran ya fi ƙarfin su
an shirkanta shi suna maimaitawa suna maimaitawa don haka sai Ibn Rushd ya ce idan aka rasa sharuɗan nan na ɗaya da na biyu ya ce to maganan al'amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkari ya ruguje dan haka maganar da duk suka yi wanda suke ganin kama akwai wani kura da ita suke kafarta shehu Ibrahim bari mu yi musu bayani a takaice ba a faɗaɗa ba a takaice za mu yi musu bayani abu na farko sholadi maganar da suka kawo baitin falau sawwaruni fil haqiqati lam yarau siwa shakhsi mahbubin bihi na tamatta'u ina son za a sa baitin saboda mutum ka san mustawarsa duk mutumin da zai yi magana ya ja dan naji a ciki yanda yake kuri in na kama in na shiga sarrafu ba jahili jaki amma irin wannan kar mu kar mu shiga sarrafu ko yana kokarin gyara mai sai abin da ya zamanto da ufar dalibu wal madalo shi da yake shi dan uwan namu batijja ne baya jin baitin daidai yana cewa walam sawwaru shi kuma yana cewa walam sawwir sawwiruni haka yake faɗa to bari mu ji me yake faɗa akan wannan abin sai mu ji insha Allah malaminu a danna shi a danna shi sai sai yana cewa balau sabbiru bi bila hakikati lam yurau suwa shamsul mahbub bihi na tamatta'u wannan kalmomi larabci ba hausa ba ce daga nan akwai mabuta karatun larabci a inda na fasara baitin shehu yana cewa masu ɗaukar hoto na da za su ɗauke ni a haƙiƙata to lam yurau ba ni su gani ba su wa shasul mahbubi sai dai su ga kirar annabi ko a ce sufar annabi shine aka ce shasu ana ko sufa ko kuma mutum mutumi haka ana cewa shasu naka shasul mahbubi mahbubi shine magana sai ta bihi na tamattabu don ka gane da annabi yake yace wanda muke jin daɗi da shi da za a ɗauki hotuna masu ɗauka hotuna kai kamar yadda na ji malaman fahimtar suna ta fassara haka ɗin inda na faɗa haka na ji haka kuma shi kansa larabcin ko da ba ta san fasara ba haka yake nufi yana ke cewa babu wata halitta da za a ɗauki hotonta ko ma ba a ɗauki hotonta ba a ganta a zahiri a ce tana kama da manzo Allah ba zai yiwu ba haka nan ja da wannan baitin da wannan baitin da kuma baitin da ke cewa walimla walimala kenan
Ai, la ilaha illallah. To, ta ina za mu fara ne? La ilaha illallah. Wai mutanabbi yana cewa, fakan min a'ibin qaulan sahihan wa afatuhu min alfamis saqimi yace so da yawa zaka samu mutum yana muzanta maganar da take mai kyau amma fa illansa ba a cikin maganar bane illan min alfamis saqimi daga gurguwan fahimtar da yake da ita ne yanzu baitin bai ja daidai ba fassarar bai fassara daidai ba abu mafi tsaro kuma don haka na jal na jawa shehu layi akan wannan baitin kai din banza yaro ce ma kai jan littafi a piano jan littafi a littafi jan layi a littafi jan littafi a piano ne to abu na farko kaga yace falau sai yace sawwiruni sawwiruni sai ya kawo shi a fi'ili amri shi kuma shehu a fi'ili madi ya kawo domin sawwara sawwaru ka gani sawwaru sawwaru yusawwiruna sawwiru fili amrinsa kenan shi sai maimakon falau sawwaru ni sai ce sawwiru ni kaji daya fila hakikati lam yarau sai ce lam yurau ba a gani ba ba a gansu ba maimakon lam yarau ba su gani ba sai ce lam yurau ba a gansu ba ka gani siwa shakhsi mahabubin sai ya ce suwa shaksil mahabubi sai sa alif da lamun a jikin almabubi din baitin ka duba karaya kusan hudu a baiti daya kuma haka wai ke cewa zai yaushe Ibrahim gyara sai sa ni nakan rasa to jahilci ne ke damun su ko karama shehu ce take cafke su Allahu alamu duka biyu ne ko kaman ka ga dai shi malamin dan akwai iyayya to mu dawo cikin karatu bayan baiti bai jawo ba baiti dai bai jawo ba kai malamin mu batija ne da kake cewa wa walam sawaru ni ba daidai ba ne kaga shi bata ɗaya yayi amma shi kuma karaya hudu yayi a baitin la ilaha illallah to alhamdulillah abin da yake sai fassara baitin fassara baitin sai yace falau sawaru ni da za su ɗauki hoto na ya Allah mushkila ta zo shi walhadi ya Allah falau sawaru ni da za su ɗauki hoto na abadan ba haka bane bari mu yi wa baitin tiyata arabiya a cikin kankanin lokaci ba za mu faɗaɗa ba a gajarce mu yi wa baitin tiyata abu na farko kalman sawwara, kalman sawwara, wato kalman sawwara ɗin nan, wata kalma ce wacce take, suna cewa wato suna fassara ta da ɗaukan hoto. Amma a taswir, kalman a taswir ɗin asalinsa sawwara yusawwiru taswiran. ka gane to ba fa yana zuwa a ma'anan ɗaukan hoto ne kawai ba a yana da ma'anoni da yawa yana iya zuwa a ma'anan ɗaukan hoto amma kuma yana da ma'anoni da yawa misali ma'anan kuma yana zuwa biktilafil mawadi yanda gurare suka saba misali at taswirul photography yana iya zuwa da ɗaukan hoto din sai ka ce sawwarani ma'ana ya ɗauke ni hoto sannan yana da zuwa at taswirul ish'a'i wanda likitoci suke yin amfani da shi don su gane me yake damun mutum sannan kalman sawwara yana iya zuwa da at taswiru na addau'i wanda malaman physics alfiziya'iyuna suke yin amfani da shi sa'annan at-taswir kalman sawwara yana iya zuwa da ma'anan at-taswiru shi'iri ma'ana a cikin waka in sifanta maka wani abu ko in sifanta maka wani mutum a cikin waka sai ka ce sawwartuhu ma'ana na gaya maka ya yake ya yake kaza kaza ka fahimce ni misali yanzu kaman hadisi akwai hadisi musalsal wanda idan na zo misali an ce za ka siffanta yanda annabi ya faɗa hadisin misali annabi yana faɗa hadisin yana tsaye ko annabi yana faɗa hadisin yana buga hannu sai ka zo ka ce wa mutum sawwartuhul hadisa na siffanta mai maganan nan ma'ana ba za ka ce an ɗauki annabi hoto ba ma'ana na mai bayanin yayi yanda annabi yayi shine sawwartuhu na maka bayanin sa fahimta haza misali larabawa suna da wannan at-taswiru shi'iri akwai wasu baituka bar ma ba sai mun shiga laraba ba ba shi baiti da wasu baitukan da ni nayi tun muna secondary school tun lokacin ana secondary school wasu baituka nake cewa ma hadhihi suratul hasana'u tudhishuni fa haymanat kull fikri wa hay tujibuni ma hadhihi suratul hasana'u wannan wani irin kyakkyawan sura ne tudhishuni take dimautar da ni fa haymanat kull fikri ta mamaye dukkan tunani na wa hay tujibuni gashi kuma tana ban mamaki kanat tazuru khayali wannan surar ta kasance tana ziyartar tunani na kai tuzayyinuhu dan ta kawata tunanin bil fikiri da tunani a cikinta filub binari shauki tuguriku ne kuma a cikin kogin soyayya tsakiyarsa take nutsar da ni dafat bi kalbi wannan suran ta je ta yi dawafi a zuciyana wa gannat husna dal'atiha ta rera kyanta wa adramat nara hubbin fi turiqni sai ta kuma kunna wutan soyayya a cikin zuciyana tana kona ni lamma nazartu ilaiha duk lokacin da na kalli wannan suran kittu ahsibuha badran sai in zaci wannan suran wata ne ka gane wa nuri muhayyin minki ayyara ne hasken fiskan ki ne yake dimautar da ni sura ar wannan ra ba za ka za in nazo sai in ce maka sawwartuha na suranta ta ba za ka taba cewa na zo na dauke ta hoto ba shi ake kira da at-taswir ash-shi'ri al-fanni larabawa sun san wannan so ka gani to dan haka fa kalman sawwara kalman sawwara din nan zaka iya zuwa a larabci a cikin yanda yake a kamus zaka ce sawwara shay'a ai ja'ala lahu suratan ma'ana ya dauki hotonsa ko kuma sawwara shay'a ma'ana rasamahu ya zana shi ko sawwara shay'a bi ma'ana jassamahu abinda da kaman gini sai ka gina abu misali kaman timsal haka gunki ko na sai in ce sawwartu ai ma'ana jassamtu kaji sannan sawwara yana zuwa da ma'anan sawwara al'amra ma'ana wasafahu wasfan yakshifu an juz'iyatihi na sifanta al'amarin wani irin sifa da zai bayyana mun komai da komai me ya faru a waje kaza ne sai in ce maka kaza kaza kaza kaza sai in ce maka sawwartu lakal amra ma'ana ba na dauki ba na dauki hoto ba sannan kuma zaka iya cewa sawwarar shakhsiyya sawwarar shakhsiyya ma'ana mathalaha ya masala faɗa maka ita ya maka kwatancenta to a cikin waɗannan ma'anonin kafin ka kafarta shi Ibrahim wanne shi yake nufi sai fa kai tiyata dole sai ka san waɗannan to idan ka dawo wanda ya ce shi a wajensa in an ce sawwara shehu ya ce falau sawwaru ni fil haqiqati kawai yana nufin in kun ɗauki hoto na annabi Muhammadu za ku gani to akwai ayoyi a ƙur'ani da ba za su fassara mishi ba za su dawo da shi ragaman anhu yana ji yana gani bai sai in dai kace sawwara ko at-taswir yana nufin hoto wannan ayoyin za su dawo da kai misali cikin suratu ali imran Allah yana cewa huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim huwal ladhi shine ubangijin da yusawwirukum fil arhami zaka zo kace yake daukan hoton ku a cikin mahaifa baka isa ba qur'ani zai dawo da kai mubasharatan ka gani ko a cikin suratul arafi Allah yake cewa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin mun halicce ku thumma thumma sawwarnakum zaka ce sannan bayan mun halicce ku sai muka dauke ku hoto Allah ya dauke hoto ya kai dauke hoton kai kai ina photography alaji ka gani a wata aya a cikin gafir Allah yake cewa Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan was-samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat zalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin sai yace ka duba yace wa sawwarakum fa ahsana suwarakum sawwarakum zaka zo ka ce Allah ya dauke ku hoto fa ahsana suwarakum ya kyautata hoton da ya dauke ku sannan ka tafi cikin suratul hashiri sunayen Allah huwal khaliqu al-bari'u almusawwiru zaka ce almusawwiru Allah mai daukan hoto ne zaka kafirta mubasharatan idan haka ya kamata mutane su dinga sanin me ake ilimi ba ƙarya bane ilimi ba kada piano bane ba kada mandiri bane kowa ya tsaya a matsayinsa yawwa rahim Allahu mura'an arafa qadara nafsi Allah ya ji kan mutumin da ya san kimar kansa ya tsaya a yanda Allah ya ajiye shi to idan ya zo wani zai ce to mun ji ka kawo mana ma'anonin sawwara sawwara mun ji baya nufin ɗaukan hoto kawai ku meye shehunku yake nufi a cikin ma'anonin da dukka ambato to maganan a fili take shehu ya ce falau sawwaru ni sai ya ce fil haƙiƙati ya Allah ka duba falau sawwaru ni sawwaru ni dinnan shehu yana nufin da za ku sifanta ni ku duba misali sawwaru ni ku yi ku ɗauki rayuwa na ku suranta ni gaba ɗaya ku ga ya nake rayuwa ya nake saye da sayarwa ya nake mu'amala da matana ya nake mu'amala da sahabbaina ya nake mu'amala da musulmai ya nake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba ku suranta shehu Ibrahim akan haka fil haƙiƙati a haƙiƙansa to lam yarau mutane ba za su ga kowa ba su wa shakhsi mahbubin face masoyina annabi Muhammadu irin rayuwansa yanda annabi yake saye da sayarwa yake ci yake sha yake tufatarwa yake zama da iyalansa haka nake bihi na tamatta'u da annabi muke jin daɗi kuma in ka ce sura ɗaukan hoto ne ai shehu ya dole mubashiratan arabiya baka isa ba falau sawwaru ne sai ka ce fil haqiqati a haƙiƙa sura ba haƙiƙa bane ga ka ga hotonka wanne ne haƙiƙa kai ne haƙiƙa ko hotonka ne haƙiƙa kai ne haƙiƙa hotonka kan ba kai bane saboda kai yanzu gashin ina kallon ka kamar yanzu ga hotona a wannan laptop din yanzu ka gani ga hakika na ina magana amma ga hoton dai amma bai isa yi magana ba saboda ni ne hakika shi ba hakika bane sai shau yace inda za ku suranta ni a hakika ashe surantawa inda hoto ne shau ba zai ce fil hakikati a hakika ba ba zai ce fil hakikati ba shau yana nufin yanda annabi yake saye da sayarwa haka nake yi yanda annabi yake wato a komai na da'awa na musulunci ina bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka shehu yake tafiya shine yake gaya maka a cikin baiti yake ce ma idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu in annabi ya taku nan taku manzo Allah nake bi fa in halla yawman falmas yuruba idu in annabi ya jaye ya da zango yace na tsaya anan to ni ma motsawa gaba zai mun wahala ba zan iya motsawa ba ka san a cikin baitinsa wani yana cewa gairu rasulillahi laisa li ta'lama wa ghairu rasulillahi laisa li ta'lama wani duk da ba annabi ba ni ban san shi ba ban san waye ba yana zuwa a matsayin gairu ne yana zuwa mazaunin gairu ne zaka samu kowa ba sai ya je ya duba huruful istisna'i na ga kaman kila ya dan yi raban shi da daban shi da karatu ne kila tun yana firamare ana koya musu irin su waɗannan ya je ya duba in ya didi yana da idan karatu daidai daga ciwon daga yanda yake jan karatu to kaga wannan baitin kenan da haka abin da shehu radiyallahu anhu yake nufi to ka bar wannan maulan mu shehu barar radiyallahu ta'ala anhu shi a cikin baitin ai yana da wato kaman yahudawa suke ka san me yuminu bi adil kitabi wa yakfuruna bi ba'd ka je ka ɗauko baiti ɗaya na shehu me shehu ya faɗa a saman baitin me ya faɗa a ƙasa ka kasa jawowa to shehu ya yi bayanin kayansa bari ya gwada maka cewan ba yana nufin cewan ya zamo annabi bane a hoto ƙarya kake yi bisa ta ga, ga, ga diwanin maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala no sholadi shafi na ɗari biyu da ishirin da takwas shehu ya ce falau sawwaruni fil haqiqati lam yarau siwa shakhsi mahbubin bihi na tamatta'u kasan baitin mubasharatan shi shehu baran ya ce fa ba'isu ibrahim al shauki wanda yake motsa wa ibrahim wannan soyayyen wahidun mutum ɗaya ne sai ya ce falastu usannihi bana biyun tasa da kowa annabi shi kadai ne to ya zai ya ce ya dawo annabi falau sawwaruni kuma ya zo kasa ya ce bana biyun tashi da kowa walam aku ajma'u bana hada annabi da wani ya zai ya ce to kuma kai yana nufin cewa in ka dauki hotonsa shi annabi ne kaga ya ce kasan fa baitin mubashiratan fa shau ya ce baya hada annabi da wani kai kuma ka zo kana cewa ya mai da kansa annabi shi kuma yana cewa bana yi wa annabi kishiya na biyu bana hada annabi da wani ka duba fa sai ya ce to waye wannan sai ya ce wa huwal mustafa khairul khalaiq ahmadu shine annabi muhammadu zababban allah nan khairul khalaiqi fiyayyen halittun allah ahmadu annabi ahmadu bihi quturuhi da annabi nake samun abincin raina inda hul qalbu yakhshaw a gurin manzo allah zuciyata take tarewa take kiwo take komai take tattarewa gaba daya in ji maulan mushu ibrahim to yanzu akwai adalci ka zo ka dauki wannan baitin kawai ka kafarta shi ibrahim da shi zalla to kaga wannan kenan Maulamu Shubrai to bayan wannan Shubrai radiyallahu ta'ala anhu yayi mun gaya maka kalman to mu je amma ɗauka Shubrai bai wannan bayanin ba kamar yadda muka faɗa dole fa in zaka yi arabiyance sai kayi wa abin tiyata kalman shehu yace falau to kalman lauɗin na akwai wikifa doguwa a gurin wanda in an yi wa mutum arabiya ƙarya yake yi wa mutane wannan fasaran gatar wannan ɗaya yana ce masa ka ce lam lau tana da hatsari lau daban take to kuma shi ya iya bayani da laudi ya yi bayani to a takaice shi ladi a gurguje Na'am.
da shi baran ya ce falau sai ya ce sawaruni kalmar laudin nan fa tana da ma'anoni akalla mafi karancin ma'anoninta guda tara ne a arabiya Na'am.
mafi karanci akwai malaman da suka aura amma mafi karanci baya ƙasa da tara tana da ma'anonin da ba za su gaza tara ba to kafin ma ma'ananta tana da wani ka'ida ita laudin ka'idar ta arabiya suka ce iza da khalat ala subutaini kana man fiye ni lauɗin duk lokacin da lau ta zo zaka samu tana da sharaɗi tana da jawabin sharaɗi to idan jawabin sharaɗinta da sharaɗin suka zamanto subutai ni wato tabbatattu ne ba kore su aka yi ba lau ta shiga jikinsu to sai su zamanto wajen fassara fa in zaka fassara ga son tabbatarwa ne to in lau ta shiga jikinsu kana man fiye ni to korewa zaka yi a fassara misali lau ji ita ni la a karamtuka ai da ka zo wajena da na karrama ka kaga ji ita ni tabbatarwa ne ban kore ba a karamtuka tabbatarwa ne ban kore ba amma sai na sa lauji ita ne to idan ka zo fassarawa korewa za ka yi ma'ana lauji ita ne la a karamtuka ba ka zo wajena ba ne sai ya sa ban girmama ka ba kaga ta kore su Ka- kaga tana kaji ɗaya sa'annan suka ƙara cewa wa inda kalat ala na ni kana idan suka zamanto kuma ta shiga jikin nafiyeni sharaɗin lauɗin da jawabin sharaɗin nafiyeni kore su aka yi to wajen fassara su zamanto su bute ni ka tabbatar da su misali lau lamta akul lamta shi ba ai da baka ci ba da baka koshi ba kaga lamta akul baka ci ba korewa ne lamta shi ba baka koshi ba korewa ne to sai lau ta shiga jikin su to lauɗin nan ta shiga jikin su wajen fassara kai kuma sun kore to saboda zuwan lausu kuma ka tabbatar a wajen fassara sai ka ce laulamta kullamta shi ba ai ka ci ne sai yasa ka koshi kaji wannan kenan sa'annan idan ka zo suka ce wa in dakalat ala nafiyin wa subutin kana nafi subutan wa subutu nafiyan idan kuma lau ta shiga jikin nafi sharadi ya zamanto nafayi wa subutan jawabin sharadin kuma ya zamanto tabbatarwa ake ba korewa ba to kana nafiyu sharadin da aka kore din ka fassara shi a subutan tabbatarwa wathubutu shi kuma na tabbatarwan nafiyan ka kore shi haka ake yi misali idan ka zo ka ce ka zo ka ce law lam yakhruj darabtuhu ai da bai fita ba da na bige shi ma'ana kaga lam yakhruj shine sharadin kaga wannan korewa ne darabtuhu kuma tabbatarwa ne ban kawo harafin korewa a jikinsa ba sai lautazu to wajen lam yakhruj din nan sai suka ce gashi an kore to ka tabbatar sai ka zo ka ce law lam yakhruj ai saboda ya fita ne ka gane da rabutuhu na bige shi ba haka zaka ce ba sai ka ce sai yasa ban bige shi ba kana jin wani irin karatu Yana buƙatar ya ajiye piano tukuna.
yana buƙatar ya ajiye piano abin ya fi karfin sa yaro ya fi karfin ka wallahi ya fi karfin ka tabbacan ka je ka ci gaba da kada pianon ka kawai Yana ka- ka buƙatar zauna ya ajiye piano, eh, tabbas.
da kai da yan barandan ka da kai ai, dan tamura ka rasa wanda zaka turo sai irin waɗannan yaran Yana da- sa'an nan to kuma wa in dakalat ala subutin wa nafiyin kana subutu nafiyin wa nafi subutan idan ta shiga jikin maganan da ake tabbatarwa ka gane da kuma maganan da ake korewa to sai ya zama to tabbatarwan an kore shi korewan kuma an tabbatar da shi to nan ne gidan maganan shehu Ibrahim yake falau sai shehu ya ce sawaruni kaga nan tabbatarwa ne subutan kenan to da haka me ka'ida sai ka kore tunda tabbatarwa ne ka gane me jawabin kuma lam ya rauni kaga lam shehu ya kore to nan kuma sai ka tabbatar dan haka dole sai ya mutum ya san wannan tiyatar kafin ka zo kana mai shehu ga rasa na rashin hankali Ah, Ya bar wannan piano tukuna.
ya bar piano ya bar piano ya bar piano to mu je a gurguje sholadi abu da yawa lau daga cikin ma'anoninta guda tara tana iya zuwa harfu shartin ghairi jazimin wanda yufidu ta'liqa fil madi aw al mustaqbal kaman ka ce lau kunta kariman lau kunta kariman la akramtani da kai mutum ne mai karamci da ka karamta ni ka ganin ta zo harfu shartin ne ghairi jazim sannan kuma tana iya zuwa harfin masdariyun bi manzilati an lau tana iya zuwa harafi ne masdari yana ba da ma'anan an amma in zai ba da ma'anan an so da yawa takan zo bayan fi'ilin wadda ya waddu ne fi'ilin wadda ya waddu ya so yana so to in za ta ba da ma'anan an sai ta zo bayan wannan fi'ilin kamar ya waddu a hadu lauyu ammaru alfa sana ka gani ya waddu sai lauɗin to kaga anan tana zo ta zo bi ma'anan lauyu ammaru bi ma'ana ayyu ammara alfa sana ka gani ka gani sannan tana zuwa ma'anan littamanni sannan in ta zo littamanni wa yaktarinu jawabu bil fa'i to sai ka samu jawabin lauɗin ya- sai ya zo da fa'o kamar misali lau ta ƙara fatabham ina ma ka yi karatu ka gane ka yi karatu mana ka fahimci me nake yanzu da haka shine wannan yaron ku yi karatu mana ku gane me muke lau ta ƙara fatabhama ka yi karatu mana ka gane me muke so sannan kuma tana zuwa harfin lil ardi tana zuwa harfin lil ardi wa yaktarinu jawabuhu bil fa'i shi ma in ya zo harfin lil ardi fa- jawabinsa sai ya gauraya da fa'o in ce maka lau ma'ana ard in nuna maka wani abu kai man kaza mana ina kamar ina kwadaitar da kai kai wani abu Aj- lau ta'amal ma'i lau ta'amalu ma'i fa taksibal kasira ina ma kai aiki da ni ka samu kuɗi mai yawa kaga wannan ardi nake kamar ina maka talla ne sa ardi ne ardi ne ba ardi ba ardi sa'annan harfu tana zuwa harfu littaqlili dan kankanta abu ittaqun nara walau bi shaqqi tamrin tamrin kaga manzo Allah ya ce walau bi shakku ji tsoron wuta koda da kwatankwacin dan kadan tsagin dabino ne kaga lau bi ma'ana littaqlili anan sannan lau tana iya zuwa harfin liddu'a'i shi ma in ta zo harfin liddu'a'i to jawabin ta dole zai gwamutsa da fa'u sai yake cewa falau anna lana karratan fa nakuna minal mu'minin ka gani ina ma Allah kamar yadda mu rayuwar duniya mana mu zamanto mu'mine in ji kafirai ranar tashin kiyama kaga lau anan tana bada ma'anan addu'a ne sannan kuma tana iya zuwa lin nafi tana kora abu lau kumta la zahabna ai da ka baka tashi bane sai sa ba mu tafi ba baka tashi ba sai sa ba mu tafi ba ka gani tana kuma iya zuwa harfin yufidul hadd wal amr abin da yake kwadaitar da abu yana gwada maka wani al'amari wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim sannan kuma tana iya zuwa yufidut ta'min wad dilala ala al mustaqbal walau karihal mushrikuna to waɗannan fa kaɗan daga cikin ma'anonin lallau din nan da shi Ibrahim kadai kawo take dauke da wannan ma'anin kai kawai ka je ka gama kada fiyanan ka kamo wiwin ka ka zo kana gaya wa mutane cewa falau sawaru ne sun dauki hoto suka dauki hoton kwarwa shine matsalan su kenan musu ga abin nan in kun je ga yanda za ku yi to in sun zo wajen sai su faɗi ba za su iya kawai shine shi da ogan wannan shine ma'anan takaitaccen bayani wannan fa ka gane dis dis mu batta haka mu je abin da shehu yake nufi cewa mata yayi haka yayi insha Allah bayanin falau sawaru ni ma'ana ka kalli rayuwar shehu barayi komai da shehu barayi yake yi a rayuwarsa yana yi ne irin yadda sayyiduna rasulullahi yake yi shine ma'anan falau sawaru ni ba yana cewa in kun ɗauki hoto na za ku zo ku ga annabi ma ba wannan wannan fasaran jakunai ne suke yin wannan fasara wanda ba su san me suke yi ba to mu je sholadi mu je nukuda na biyu nukudar mu ta biyu ita ce faɗinsa walimla wa ainil yauma ainu muhammadin sarasin ruhufi haikali sai shi yana cewa wai wara- wa- warawa'i to ba warawa'i bane Allah shi gafarta malam waruwa'i ne waruwa'i ka rikita ma'anan ba luga ne bai da dabdi waruwa'i to da shau yake cewa walimla sai yake hadda wani irin ya kare walimala Eh.
to mun baka good waliman
Allahumma salli ala sayyidina rasulillah ka san lokacin da na faɗa fara gaya maka Eh.
kace walima la kace eh haka yake bai ci ya- ya ya fi ma haka din ya fa haka don na jera ta abu da To, walima la.
sai ya ce wai, wa ainil yauma, ni din nan yau, ainu Muhammadin ni ne annabi Muhammadu, haka ba suke fassarawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ala la'natullahi ala zalimina.
Ƙwarai da gaske.
Ka duba fa, sai ya ce sara sirruhu, sirrin manzo Allah ya yi na so fi haikali warwa'i a cikin kashushuwa na da kulliya na gaba daya. To su haka suke fassarawa wai shehu ya mai da kansa haka annabi ma Muhammadu.
yace Sa- yace wannan ainu din saboda ai gashi ma ya faɗa sarasin ruhu don haka tunda haka ne ya nuna cewa To.
shi ya zama annabi A- a- ya Wal zambillahi yazan.
abinda show Brian yake nufi a takaice saboda yan uwa mu muna yi ne in dan su ne ba za mu kula su ba saboda man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudil fa- wa man- eh, eh, shikenan wannan haka yake mutumin da ya bata bayan da zaka yi da shi sai in Allah ya ga daman shiriyar sa show Brian radiyallahu ta'ala anhu abinda yake nufi da wannan baitin walim la kamar yadda zamu zo mu gani a gaba yana magana ba saboda me ba zan samu wannan darajan ba wa aidil yauma asali na ni sho barayin aini muhammadin daga manzo Allah nake sarasin ruhu fi haikali warwa'i wannan ainihin sho barayin daga annabi yake ba sho barayin ba ni kai da dukkan halittu gaba ɗaya daga manzo Allah suka samu wannan bi ijma'in sufiya gaba ɗayan sufayi sun tafi akan haka komai daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake kamar yadda zamu zo mu ga ruwan hujjoji kamar yadda shubara yake faɗa ne a cikin diwani huwal kullu manzo Allah shine komai minhul kullu daga k- komai daga annabi yake badinan wa zahiran a- zai a ɓoye da fili sai yake cewa Shehu Yusufun Nabahani ya ce nurukal kullu walwara a jiza'u annabi haskenka ne alkullu komai walwara a jiza'u sauran talikai kuma wani yankin hasken manzo Allah ne ka gane nurukal kullu wal wara ya nabiyyan min jundil anbiya illatal kauni annabi kai ne dalilin samuwan halitta kaga shi usman wani al imam al busiri yana cewa fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya rasulullahi yana daga cikin kyautanka a duniya aka samar da duniya wa darrataha da kishiyan duniya lahira wa min ulumika daga ilminka ne ya rasulullahi ilman lauhi wal qalam ya ka samu ilmin lauhu da alqalami kaga al-imam al-busiri da kan zaka kafirta nan ba maganan ce baran bane duk sufaye zaka kafirta su gaba daya To, sun sun zamanto otakci to kuma ka koma dan shubaran ya ƙara tabbatar maka a cikin diwaninsa radiyallahu anhu shafi na sha hudu ga abinda maulana shubaran ya sa radiyallahu ta'ala yake cewa yace fa min judihi dunya wa ukhra wa ilmuhu daga kyautan manzo Allah ne aka samu duniya da lahira wa ilmuhu ilmin manzo Allah a madda qilamal lauhi ba'da allazi wa'a shine yayi wa lauhu da alqalami madadi ilmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min husnihi daga kyan annabi ne hurul jinani aka samu yan matan aljanna din nan tazayyanat suka yi ado da kyan annabi wa min nurihi daga hasken annabi ne nurul badri aka samu hasken wata ko nurul buduri tafarra'a daga hasken manzo Allah ne aka samu duk wani al'aflak rana wata taurari duk da gasken annabi ne wa min ayihi ayun nabiyyi na qablahu falaysa suwal muhtari khaffa da rafa'a yace daga ayoyin manzo Allah ne aka samu ayoyin annabawa to mu'jizozin annabawa da suka zo kafin annabi ba wani wanda yake daga ya kaskantar in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaga abin da dukkan malaman sufaye gaba ɗayan su suke tafiya akai to idan misali ya ce a'a shi yana ganin wannan abin bai yadda da shi ba kaza yana ganin ai shehu ibrahim ya ce asalinsa asalin annabi ne to bari mu gaya mai abin da shehu ibrahim yake nufi ba haka yake nufi ba saboda ya koma baya kaɗan shafi ɗaya daga waɗannan baitukan da na karanta in yayi baya kaɗan cikin harfin ra'i shehu ibrahim yana faɗa ya ce muradi abin da nake so kaunil mustafa aina ainihi in zaman to manzo Allah ainihin ainihin sa ashe in shi annabi ne ba zai yi burin ya zamo annabi ba saboda ni ba ni annabin bane nake burin in zama shi ka gane ainil mustafa aini ainihi kaga aini ainihi kaga na wancan aini din kenan walillah wa aini yawma aini muhammadin yace wa illa in ban samu zamantowa annabi ba tunda ban samu zamantowa haka ba fa mauti fi shauqan li unsiri in mutu cikin begen annabi in koma asalina al unsuru me asalina asalina shine nurukal kullu hasken kan nan annabi in koma asalina kaga unsiri na shobaran yake faɗa sai ya ce ma shobaran sai a gaba yake ce maka walaita rasulallahi walaiti ya kasci butaini ina ma in zamanto jikokin annabi idlaini fawqahu masu tsarewa kan kafadan annabi walaiti ya kasiddiqi ina ma in zamanto sayyidina abubakar walaiti ka jafari ina ma in zamanto jafaru Jafar baffan manzo Allah Jafar ibn Abi Talib ashe inda mu an shehu Ibrahim ya dauka shi annabi ne ta ya zai ce zamanto sai ba ɗaya jikoki annabi ko ya zamanto sayyidina Abubakar ko ya zamanto Jafar ai duk ba su kai annabi ba tunda ya zamo annabi ba zai nemi ya dawo su ba ka gane sannan ya ce walaiti akuna liyawma turbatan ali kai ni ina ma in zamanto kasan takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya in ya zama annabi ya ce kuma ya zama kasan takalmin manzo Allah kaga shi wannan baitin ba su fahimce shi ba turbatan walaiti arakul lil aminul mubashiri ina man zaman to aswakin da annabi yake gogawa bakin sa kaji shehu ibrahim fa yace walaiti ya yawman kuntu shurbata ma'i ina ma wata rana in zaman to ruwan da yake cikin kofin manzo Allah kawai annabi sai ya kama ne ya kwankwade ni gaba daya ce ni ne wannan ruwan la ilaha illallah shehu ibrahim radiyallahu anhu wa hamiluka asil lil bashiril munawwiri yace in baka ban zaman to ni ne mai rike kofin wanda yake gaya manzo Allah ne haka saboda baka da mutunci baka da hankali ba koya muku ladabi da ganin girman annabi ba kake cewa ya ce ya zama to annabi saboda kana kin sa sai su dauko me yasa ba za su dinga daukan farkon baiti zuwa karshen baiti zuwa farkon baiti wannan ba su bambanci da izala ba su da bambanci da izala sai su koma izalan kawai inda haka su kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke gwada maka su sun dauka da awan san annabi da awa ne a baki kawai ai ina son annabi sai ka zo ka ɗauka da molanka in za ka kara annabi ka kara annabi ta yadda annabi yake so a kare shi ba ta yadda kai kake so ka kara annabi ba su fahimci wannan ka kara annabi ta yadda annabi yake son a kare shi wannan shine adalci amma ko sun ɗauka kawai cewa in ka zo ka riƙe sifika kana yaban annabi din nan kana kaza da sauransu ko kana kana sai su dinga ɗaukan addini yana ɗaya daga cikin kuma kuskuren da waɗansu sufaye muke samu waɗansu sufaye muna samun irin waɗannan ciwon lallai ana kare wato addini da zauki wannan kuma kuskure ne ba ma san a dinga kare addini ko na'am zauki gaskiya ne amma ka kare zauki ta koyarwan ta cikin koyarwan manzo Allah ba ko yanzu kamar yadda yaran nan yake faɗa zaka zo kamar yadda zamu danna a gaba wanda ya kalli botin din rigan annabi yace baki ne a kashi to kaga wannan jinzurutun jaki ne jahili ne bai san addini ba da haka zaka kare annabi kamar yadda hujja zai zo nan gaba to mi a gurguje shol hadi kaga wannan bayan wannan to idan ya ce duk bai gane wannan ba to bari mu gwada maka fa in ma ka bar gidan show Brian ka koma gida can din ma abin da kake ganin kura ne anan bari mu gwada maka akwai a gidan da ka tafi eh wanke can gidan kafin ka dawo ina na gama tutsar na Malam Nasiru Kabara diwanin sa na gama tutsar gashi bari mu gwada maka yanda kake ganin ba kuran to akwai kuran kaca kaca sai dai ka hakura na'am ga na gama tattar man nasiru kabare ya ce hasbi rabbi jallallah ma fi kalbi ghairullah ya ce nana ilmi indallah nana ilmi ilmullah ya ce nana ilmi indallah ni fa ni ilmi na yana gurin Allah nana ilmi ilmullahi ilmi na shine ilmin Allah haɗe min ilmi ilmullahi da kuma cewa aini aini muhammadin duk tsiyarka abu ɗaya ne in ka kafirta shi Ibrahim sai ka kafirta man nasiru kabara wannan gaskiya ne kaji sannan ya ce na na sam'i inda Allah na na sam'i sam'ullah ni ji na yana gurin Allah ni ji na shine jin Allah S- sam'i sam'ullahi da aini ainu Muhammadin abu ɗaya ne duk tsiyarka kai wannan ma ya fi in ma munin ne wannan ya fi dan shi shi shi shi shewa ai annabi ya ce shi kuma wannan Allah ya ce gaskiya ne yawa sannan kuma ya ce na na aini ba ita kake tsoro ba to gata Gata.
na na aini inda Allah sai ya ce kuma na na aini ainullahi Eh, ya taufa to masha Allah wai ma wai za a Walillahu ci ainihi yi ba ta yawma ainihi lokuta Muhammadin to ga kuma ai ga kuma wanda yace a aini ainin layi duk kuma yarka kalma ɗaya ce ba bambanci kalma ɗaya ce wannan Eh, in ka in ka in ka yadda da ilimi kake kada piano aje piano ka zo kai bayani eh aje piano ka zo Kwarai kai da bayani yaro Eh.
wanda ya turo ka din shi in zai iya ya fito To, ai ai sai ya ya san koya.
ya san wutar da ya taka wallahi ba zai iya ba ya sani kwarai da ba gaske zai iya ba ba zai iya ba Gaskiya to ka ji wannan shola hadi to mu je gaba idan mun je gaba in ma ya ce bai gane komai ba ta ya shehu zai ce ya mai da kansa ya zaman to annabi to bari ka ji ba shehu bane yake mai da wani amma hakan ka fassara bari a nuna maka wanda yake cewa abubuwa su ne annabi muhammadu in zaka kafirta kafirta shi man nasiru kabara yace cikin wannan cikin ra'iyarsa shi ma yake faɗa yake cewa iktaraka Allahu lil alya wa ghayrukum zarratu jawharatin min zahrikan hadaru Allah ne ya zabe ka ya baka babban matsayi duk wani wanda ba kai ba ya rasulullahi wani digo ne wato na asali wanda daga kai ya rasulullahi wannan abubuwan suka zo fa innaka al aslu fil awali fa in fi kulli al awalimi annabi kai ne asali fi kulli al awalimi a dukkan wani duniyoyi al awalimi kullu ma su wallah duk wani abin da ba Allah ba annabi ne asalinsa in ji man nasiru kabar ya ce lam tazal tanzil an azlalikal asru sai ya ce antal urushu annabi kai ne al urushu duk wani abu na al arshi annabi ne wa antal kursiyu annabi kai ne kursiyu in shi Ibrahim ya ce annabi ni ne ni to ga wani ya ce annabi ne al arshi annabi ne kursiyi wa antumul lauhu annabi ku ne allahu wal aqlamu taqtadiru ku ne al- alqalamin Allah na kudiran nan sa'annan anta samawatu annabi kai ne sammai wa antal ardu ajma'uha kai ne ƙasa da abin da yake cikin ƙasan gaba ɗaya ka gani wa anta min na shirikal anamu ta ta tsiro daga turarenka daga iskan ka neman da Allah mutane suke samun kanshi to in ka kafurta shobara ya ce wa ainihin loma yana muhammadin ga wani ya ce al'arshi da kursiyi da lauhu da kalamu da sama da ƙasa duka annabi muhammadu ne me yau bambancinsa da wancan gurin da kake ganin ba ƙuran akwai in zaka dawo ka yi ɗariƙa don Allah ka yi su je su tsaya ɗariƙa eh Ku yi ko ɗariƙa duk wannan yare ne na sufaye suna kai sannan kana tunanin ma barka ji mai nasiru ya ce anan ya ce faltaqbal al khata a waghfir zambahu annabi ka karbi mai yawan zunubin nan ka gafarta zunubansa amin waje allahu majlas mikal gaffari ya ce ka sanya mai ka sa shi ya zamanto waje alhu ka sanya ma nasiru ya zamanto majlas mika wato wani mabayyanar sunanka wanda shine al-ghaffari innal ladhina yubayi'unaka inna ma fi ma yaqulu yubayi'una al-bari ai waɗanda suke maka mubaya'a su gaisa da kai ya rasulullahi abinda fa ya tabbata cewa suna gaisawa da Allah ne kaji nan sirrul ilahi annabi shine sirrin Allah wa huwa anta ai shi Allah kai ne annabi wa anta hu kai ma annabi Allah ne La haula la quwwata illa la hawla wala quwwata illa billah.
billah Ta maimaita cewa in hakika- eh yan bayyana hakika da sai ya ce ilimi maka da wannan ilimin a littafi zaka ganshi sai ya ce maka a'a fi zauki lafi a harufil asfari wannan ilimin zauki ne ba ilimin da aka ganshi a littafi bane Na gode.
da ka yaro in zaka yi dariƙa dan Allah ka yi dariƙa dan Allah ka yabi annabi ai san annabi gaskiya ne ka yabi annabi amma ba wannan da iskancin ba sun sauka shirka shi ne sai suka shiga wannan matsala wa ya kamata ya ai kaga yana cewa wal billahi allazi la har rantsuwa yake yi Kwarai yan da faida suna cewa Allah eh, komi Allah ne shi ne suke ganin sa to ka bani ina shul hadi Na.
ga futuhul gaibi Na.
na sida abdul qadir jilani radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kawo gashi shi sida abdul qadir me yake cewa a cikin futuhul gaibi bari mu ji mai sida abdulkadir radiyallahu ta'ala anhu yake cewa saboda ina so mu sauri mu take waɗannan matsalan da gudu don naga lokaci ya fara tafiya kaga sida abdulkadir yake cewa dari hiya baitullahi man ja'a darahu yuharwillahu ya hadha bi izzin wa rif'ati sida abdulkadir yace raudata kabari na shine bai- shine dakin Allah man ja'a zarahu duk wanda yazo ya ziyarce shi yuharwillahu yayi sauri ya tafi zuwa wajen ya za bi izzin wa rif'ati zai samu ɗaukaka zai samu girma yanda ake so to abin tambaya a nan shine shehu hadi kai ka yadda cewan darihi ya baitullahi rauda sida abdulkadir ɗakin Allah ne idan ba za ka fassara wannan aka ba bai kamata ka fassara wa ainihin yau ainihin muhammadin a zahirinsa ba sida abdulkadir ya ce wa sirriya sirrun lahi sirri na sirrin Allah ne sara bi khalqihi faluz bi janabi in aratta mawaddati ka gani yace sirri na sirrin Allah ne zaka fassara sirrin Allah da sirrin sayyidul qadir ko kuma in ba zaka fassara shi a zahiri ba bai kamata ka fassara wa ainihin yawma ainihin muhammadin ba sannan wa amri amrullahi in qultu kun yakun al'amari na al'amarin Allah ne ala lahul amru ala lahul khalq wal amr wa lahul amru ala lahul khalq wa lahul amr ka gani to idan ka lura da irin waɗannan sannan idan sun yi zaka ji sun ce ai wannan yana kaman kaskanta Shehu Ibrahim ya ce shi a yanda yaran yake faɗa Shehu Ibrahim ai yana nuna kaman ya kaskanta annabi ya yana baki zai nu- to ai shi kaskanci a annabi in ka kaskanta annabi ne daidai yake kaman duk wani annabawan Allah su ma an kai magana a kansu na kaskanci kaman ka kaskanta manzo Allah ne dukkan su duk ɗaya suke a gurin Allah ko haka Allah yake cewa la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba wani a tsakaninsu tare da cewa akwai fifiko tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din to ka ji nan abin da yake magana anan sai ya ce sida abdulkadir baitukan nan da muka kawo ana kuntuma ra'is zabi fi dawo wa kuntuma ibrahim mulqabi dadi wa ma baridan niranu illa bidawati wutan annabi ibrahim ba ta yi sanyi ba sai da na mata addu'a ina tare da annabi isma'ila ra'is zabihi Fat- ragon da ya sauka aka ceci annabi Ismaila da fatawana ne ana kuntuma yaquba fi gashuwaini ina tare da annabi yaquba cikin ciwon idan sau ma bari at ainahu illa bi taflati sai da na mai addu'a ya warke sannan ana kuntuma idrisa lammar taqal ula ina tare da annabi idrisa lammar taqal ula lokacin da ya hausa mawaqatul firdaus a sana jannati ni na zaunar da shi aljanna ana kuntuma musa munajat rabbi wa musa asahu min asayis tamaddati sandan annabi musa daga sandana take samun madadi annabawan nan ina tare da annabi isa tun yana zanin godo yana zanin goyo ni na ba annabi dawud da daɗin murya ni na kaza duk waɗannan abubuwan da sida abdulkadir ya faɗa idan fa ya zamana kai a wajenka an wancan walim la wa ainul yawma aini muhammadin to fa wannan ma fa yana buƙatan ka sa mai jan danja Ma wannan ƙananan abubuwa da suke gani a fili a sofantaka suna ƙaryata shi ba.
suna ƙaryata shi ba wata dafi ne wanda da gaskiya Wani wannan dafi shi ne mai gidan nasu kuma ya ya ɗora su akan wani irin guba ne wanda Allah Kuma nas'alullah dole wai sai salama an bata shi Ibrahim wai Dole.
sama da gabas ƙasa sama duk yanda za a yi sai an bata shi Ibrahim to Gaskiya shi ne.
kansa maulan mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu walim la wa ainul yawma ainu muhammadin din shi Ibrahim yayi bayanin kayansa kamar yanda yayi bayanin baitin farkon can shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ga abin da yake faɗa a cikin wannan baiti a cikin shi ma wato bai- baiti ne na mai wato wanda yake kare da harafin hamza shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace wala yaku kishiruddin hazzu muhibbina balil lubbu lubbil lubbi mahdi atai yace duk wani mai son mu to ba zai zaman to bawon addini ne rabansa ba sai dai ya samu abin cikin cikin addinin in kana son mu yace sara daifuhu wahanan wa kittu li hubbihi yace tunanin manzo Allah daifinsa kaman ga annabi sai in ga ya zo min wahanan cikin dare ka tuna kalman da wai wannan shi shugaban su dan tamore yace alwahanu ana nufin ragwantaka kaza kaza bai san akwai alwahanu na dare ba to shine shi yake faɗa nan wahanan cikin dare wa kittul hubbi na zaman na kusa na zamanto saboda san annabi a ɗi rushtiyakan in tashi in fire dan bege wal garamu bala'i sai ya zama na begen annabi shine bala'in da ni kuma aka jarrabe ni da shi sai ya ce wa kullun wala ilahu kowa da abin da yake so amma wa barhama shi sho barayin mubtalan Allah ya jarrabe shi ne bi Ahmad da soyayyar Annabi Ahmadu khairun nasi khairin nasi wanda shine mafi alkhairin mutane aini baha'i wanda shine asalin kwarjini in ji Maulan Musho Ibrahim ya ce wa min hasadin saboda hasada jaru alayya suka dinga min zalin suka dinga zalunta na wa innani su sani mubarriza aqrani na shige sa'anni na awana sibai tan malam basu ta ba malam tuntuni Shehu Ibrahim ya shige su ya ce wa qad tamma fati inda mahdi wa qad anat jami'u rijalil ghaibi ta ta ilahi Allah ya bude mun komai rijalul ghaibi ma sun san waye ni suna karkashin tuta na sai shehu ya ce fa ma qatahu fi shirki wal garbi fatfadan ila makkatin illa li shammi shazai sai a nan sai shehu ya ce duk wannan darajar da na samu na kera mazaje sai ya ce wali mala me sa ba zan samu darajar nan ba wa aini al-yawma ainu muhammadin Masha Allah.
saboda asali na da irin begin da nake in ka duba ni Eh.
zaka ga asali na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ga kuma sara sirruhu sirrin manzo Allah yana so a fi haikali a cikin kasusuwa na ware- warwa'i ka duba to kaga anan ma sara sirruhu sir Na'am.
sirrin manzo Allah da yace sara sirruhu sirrin sa yayi na so Eh.
ya gwada maka ashe ni da annabi ba ɗaya Eh, bane kenan kwarai da gaske.
dan da duk da mun zama ɗaya to ya zamu yi mun zama ɗaya sirrin waye yana so a cikin wani Wannan haka ne.
ka gani Kuma yake cewa wannan abubuwa duka da suka faru shine yake cewa limla wa ainil yauma. Tunda ni din nan asali na asalin manzo Allah a, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin Eh, da sallallahu sama na daga a- asalin abin da daga manzo Allah ya samu To, komai.
kuma kaga sai shi ma a ƙasa can wasu baituka yake cewa wa man sha'a duk wanda ya ga dama ya tihi qabla mamatihi wannan faidattawa albarkar ta za ta same shi in ya yadda da ita kafin ya mutu amma wa man sha'a na wawu ka hali shaqai in kai kana cikin mutanen banzan ka ga dama kar kai faida ba ce dole ya kai ba Kwarai da gaske.
shiga cikin layin yan iska mu mun dauki layin faidan sai me Eh, Kwarai da gaske.
kowa yayi abin da ya gane Wannan haka.
wannan shine magana a takaice to wannan shi ladi mu bar wannan baitin a takaice a gurguje mu je maganarsa akwai maganarsa cewa wai wanda ya kamanta kansa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hukuncinsa shine a kashe shi wanda ya kamanta kansa da annabi to anan za mu bashi wani bashi malami na nemo mana wannan gurin cewa wanda ya kamanta kansa da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa hukuncinsa wai za a kashe shi to babu wata halitta da take kama da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji fa ya ce a cikin sahabbai duka ba wani wanda yake kama da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zaka ce wannan yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a ganin sa cewa in an ce wani sahabi yana kama da manzo Allah to ka kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh to shine sai yake cewa to shi Ibrahim ai ya faɗi wannan baitin saboda haka ya nuna cewa shi Shehu- sannan wai kuma shi Ibrahim ma ya nuna cewa manzo Allah wai baki ne tunda shi ya ce to abin da nake tunawa shine shine maganan ah, maganan malamin su da yake cewa maganan malamin su da yake cewa idan kai mafarki da annabi yace ko a baka fata ka ga annabi Ai, ai, annabi ka gani to wannan zaka fara zuwa ga kafirta malamin ka shi ya faɗa muka ina ruwan mu kuma shi Ibrahim ya ce wai annabi baki ina ne.
ina ina yace ina yace annabi bai baki ne fahimci baitin ba kuma ya zo ya ƙarya a cikin Shehu Ibrahim da yake cewa wa abiyadu yastasqal gamamu biwajihi Wallahi.
wa abiyadu fari ta- wato wa abiyada afwan wa abiyada ma'ana rubba abiyada me to ina zuwa to yanzu malam Aminu dannan shi
babu wata halitta da za a ɗauki wutanta ko ma ba a ɗauki wutanta ba a ganta a zahiri a ce tana gaba da manzo Allah ba zai yiwu ba haka nan ja da wannan baitin da wannan baitin da kuma baitin da ke cewa walimla walimala kenan walimala akuna al-yawma ah, walimla wa aina al-yawma aini muhammadin سراسره في هيكلي وروائي ولما دمي دمي يوم لن زمبا ولما لا أكون اليوم آه، ولما لا وأين اليوم دمي يوم أين هنا من زمان أين محمد بأين النبي سراسره في هيكلي وانا أين دم ba ta rubuta asali ba a'a abin da ya fassara wannan shi ne ce sarasirru في هيكلي أنا مفاتن سراتره في هيكلي وروائي sirrin annabi ya shiga cikin ɓargona da ƙasusuwa na ya ya na zama shi ya zama ne sai da cewa na baitin ba haka bane daga muna ji haka wannan baitoci guda biyu kafin maɗora da akwai tili daga baitocin shehu da manganarsa ko da amma ya kare ga mutuwa kuma san ayar da ta kare wannan babu hadisi da zai kare wannan salamu alaikum
ya ce bai san aya ko hadisi ba to bari mu nuna maka eh za mu nuna maka kwarai da gaske ka gaya wa wanda ya turo ka din yayi a banza baka kai ba tukunna a ƙara ma training wannan gaskiya eh baka kai ba tukunna a ƙara ma training yawwa to amma duk da haka ai ka ji abin da ya faɗa tare da bacin walimla wa ain wa ainil yawma aina maimakon ainu muhammadin kaji yace kuma ainihin ba da asali bane eh to ai da Wanda ba yake jihunsa ne bai kawo al- ai daɗin abin yakan ce ni a waje na to alhamdulillah tunda ka ce a wajen ka kai ɗin banza yaro ka ɗafi yaro ne ballantana ka bada fatawa Ah, ai ba ka ɗafi yaro bane ballantana ya bada fatawa tom haka ne ba komai to amma tun da ya bada hukunci ai kaji akwai hukuncin da yake cewa wanda ya- akwai malami ne gurin eh a'a gurin cewa wanda ya kamanta kansa da annabi ya kamata a kashe shi akwai gurin da ya faɗa haka to amma yanzu malami ne yana son ina bidiyon nan a buɗo bidiyon nan a danna mai ya ji mu ya ji masu haƙiƙanin wanda suke kwatanta kansu da sayyidina rasulullahi sannan kuma menene hukuncin su mu mun tsaya mu dai za mu yi wa karatun fashin baki yanzu anan yawa za a shi kuma daga wajensa sai muna son mu ji menene abin da zai ce a kai eh menene abin da zai ce a kai Wanda na yake malami na da danna ba?
tari tari na'am na'am to sai a danna shi danna shi ba komai danna shi malami
suka ga wutar nan ta fara ci ta zama haka a gaban ku na maimaita na ce mai girma gwamna inda abin da nema ni ban gane mene ba a Kano ake tafin wannan masifa idan ganduje ya turo a harbe ni ya sani ba ni ya harbe ba annabi Muhammadu ya harbe